Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa kowa sai shiga ɗakinsa ubangiji ya hana wato dukkan wanda zai je gidansa in ya je iyakacin sa kofar gida nan Allah yake tsaya in ya salama ka fito idan ka zai shiga wajen cikin gidansa to iyalinka kuma su koma kan waje ɗaya kar kar gan shi wannan shine shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin su mata Allah ya yi su ne dan a koye su duk mutumin da ya auri mace ya bar ta fita kuma to shari'an da yake bi ba ta manzo Allah bace ya bar alqur'ani ya kuma bar manzo Allah to kuma ba san inda yake ba domin ita mace a jikinta ka gani tun daga cikin alhalari mutum zai gani a ce wa auratu rajuli ma baina sirratu wa rukbatihi ko tsaraicin namiji daga gwiwarsa ne zuwa cibiyarsa amma wal mar'atu kulluha auratu mata ka dukkan ta gaba ɗaya tsirara ne ma a baya ga hawa ka kai hako in dai ba abin da yawa ne ci wato tafinta guda biyu wato da tafin hannu da tafin kafa in ta daga ka gano ta karkashi in ta daga ka gano tafin kafa na hannu kuma yana cikin riga to kamun ko za ta yi wani abu ka ga tafin to sai fuskanta kuma amma waɗannan ma malaman fiƙi sun kai sai kawo wato masu lara sunar manzo Allah suka ce ko da tafin hannu ko da tafin kafa kada su sa musu lalle in ka ta shafa lalle to su ma ta lalle su kar wani ya ga idan fuskar ce kuma kar ta shafa hoda kar ta shafa jambaki in ka ta shafa to ta samu kyalle mara duhu shi kuma wanda ba zai hana ta gani ba ta lullube kar wani miji ya gani saboda tsananin kiyaye addini jama'a kun ji yadda ake aure ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da yaje Isra'i ya dawo ya zo ya sa na Aisha a gaba yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka har sai da tana fadi ma ta zo ta same shi yana kuka ta ce masa abati ma fika babana mene ne yasa ka kuka haka yace Fatima na je Isra'i amma Allah ya nuna mun mata a cikin wuta irin yawan da suke da shi Allah shi sai iya kasu irin bakar azaba kuma da ake musu Allah shi ya sani kace baba mata ka gano yake na gano me suka yi yace zan ga miki abin da suka yi yace na ga waɗansu an ɗaure su da gashin kansu an rataye su da aka rataye su an zubo musu wani abu kamar kamar misalin hula na wuta ne yana ta kwarara daga daga kan naka har duniya su ya lulluɓe su wuta ce yace na ga waɗansu kuma matan an huda harshen su an rataye su yace na ga waɗansu kuma an ɗaure ƙarahunsu an zura kansu ƙasa ana musu azaba yace na ga waɗansu kuma an kama nonon su ɗaya an ɗaure an ɗaure wannan an bankare su kuma ana musu azaba ta ƙasa da ta sama yace na ga wasu matan kuma an ɗaure su a tsakiyar wuta an buɗe ƙafa su kansu na ƙasa an buɗe an ɗaure ƙafa nan an ɗaure nan an zura kansu ƙasa ana musu azaba ta cikin farjin su Nana Aisha da Nana Fatima suna zaune sai suka fashe da kuka suka ce ya Rasulullahi yanzu mu ne ɗan uwanmu ne da wannan aiki haka yace haƙiƙa haka na gani na na faɗi matar ta ya rasulullah ka gaya mana wannan laifi da matan nan suke yace to su dai waɗannan mata wanda aka ɗaure da itace na tambaya aka ce mun matan da suke fitowa waje ne wanda ba mijinsu bai ga gashin kansu jama'a kun ji azaba da za a yi matar da ta fito ba lullubi matar da wani namiji ba mijinta ba gashin kanka a waje to ran tashar kiyama kan za wannan gashin za a sa mala'ika wannan maliku ya ɗaure da sakarin wuta ya rataye ta a cikin wutar jahannama ta dalilu irin azabar da za a yi mata wata ba ta lullaba kanta sannan mai harshen nan ya ce to ta ce to mai harshen nan da aka rataye da harshe mai kai ita kuma ya ce matar da take mijinta bakan magana ita ce za a tuba harshen ta da safar wuta a rataye ta iya zaman ta kenan a cikin wuta ita kuma sannan kuma wacce ta ga an ɗaura hannayenta guda biyun nan an zuba ta ana kai mata azaba ita kuma matar da take sa hannu ta rage kayan miji ta sata ko kuɗinsa ko amfaninsa ta sace ba da saninsa ba haka za a yi mata nan tashin kiyama ta ce to ya rasulullahi wacce kuma ta ce ta ga an ɗaure nonunanta an yi mata azaba an balkare ta tuko mai kai yace wannan na tambayi maliku ya ce mu matar da suke kwance da mijinta ne bata tambaye shi izini ba sai ta juya bayanta dan mace in ta kwanta da mijinta dama in za ta juya sai ta ce ina so zan juya na gaji da wannan hannun in ya yarda ta juya in bai yarda bai ce ban yarda ba dole in za ta kwana anan in dai shi baya da tausayi bai mata izini ba to sai dai ta kwana a kan wannan hannun in ka ta juya ta mutu ta haka ƙyar wuta ce aure ba abin wasa ba sannan ko matar da ta ga an rara ta yi ƙahunta an zuwo kanta ane mata azaba ita kuma ta ce mai tayi aka ce ita kuma wannan mai fita da satar fita ce ba da izinin mijin ba haka ba ya mata nan ta alƙiyama sai a ɗaure ƙahun a zuwo kanta ƙasa a dinga yi mata azaba har san da Allah kuma ya nufa sannan wacce aka buɗe sawayenta ita kuma wacce take zina ce ta inci mijinta suna zaune da mijin ashe ta fita zina take to cikin farjin za a sa wutar ta dinga ci ta dinga ci iya azabar da za a mata a jahannama kenan jama'a Allah kiyaye mu mata kuma su kiyaye aure shine babbar ibada su duk matar da ta gaya mijinta bakan magana wallahi gaban sarauta Allah su yawo an ce dukkan abin da Allah yake halal ne ya halatta ya shi duk abin da aka ce halal ne to zamanin duk da musulmi ya aikata aikin halali ubangiji sai ya yi munna sai kuma ya rubuta masa lada amma ban da halalin saki kaga Allah shine yace aure in ba in ba shi da dadi ai saki amma ran da duk mutum ya saki matarsa an ce gadan sa wata Allah sai ya motsa idan gadon ya yi motsi mala'iku su ce ubangiji menene ya motsar da gadonka sannan ubangiji ya ce wani ne ya saki matarsa saboda rawar da sunan manzala gadon nan ya motsa kun san aure ba abin wasa bane to jama'a a rike aure da kyau in mutum na da mata kuma ya rike mata iyakar ma'una ta wato abin da ake sa ma'una hidimominta da cinta da shanta da abin bukata da sutura da gurin zama da kyakkyawar kalma da dukkan abin da yake na adansu ya bata ita kuma in ta raina bakin ikonta ya ta halkiyawa ba za ta gama ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kiyaye mu to jama'a mu kula da dokokin alqur'ani da Allah yake gaya mana to wato ubangiji ya ce innal ladina yanaduna ko wadanda suke kiran manzo Allah min wara'il hujurat ta bayan katanga wadansu ba zamanin da ba saukar da wannan aya ta ladabi ba wani in yazo kamar daga nan wato cikin katangan nan to in zai magana a maimakon ya je kofar manzo Allah to saboda gaggawa sai ya rasulullah ya rasulullah to sai manzo Allah ya ji daga ciki kuma sai kewo ta waje saboda kyakkyawar zuciyar manzo Allah ransu ba zai baci ba ka duba mai daraja wanda duk duniya ba ka masa amma a kiransa ta kan katanga sai ansa idan ya ansa sai ke ya ce ta ne mai magana ka ce eh kaza kaza kaza kaza tsari ya biya ma bukatar ka in kyauta yake so ya ma in wani abu ne da ne kai aika a maka maganin abin ke tafiyar ka kan katanga ake kiran sa to shi bai kula ba ruwansa munna ma yake cewa an zo wajen sa amma ubangiji baya so so ubangiji baya so ake manzo Allah wannan irin rashin hankali shine Allah ya ce waɗanda suke kiran manzo Allah da irin wannan kira aksaruhum yawa yawan su la yaquluna ba su da hankali kima fa abu cikin abin da suke aikatawa ma muhallika rafi'i tare da irin darajar da manzo Allah yake da ita wa ma yanazuhu min ta'zim da abin da ya danganci manzo Allah na a girmama shi manzo Allah shi ya kamata a girmama dukkan sama da kowane babba wato yanda ka ga dama da an ce domin su laraba al'adar su idan aka ce sun ba da gaskiya ba kuma su in kuma sun ki ba ni tsaurin kai kuma su ka duba ka gani sayyidina Umaru ran da yace la ilaha illallah aka ce mutum 40 ne suka tuba a Madina amma mutum 40 ne suka tuba ran a Makka sannan kuma an ce rannan ana yin wazana a kutubi da yake wazana amma ran da sai na Umar yace ya la ilaha illallah yace Muhammadu Rasul ya ce da manzo Allah manzo Allah ne Allah kuma ɗaya ne aka ce rannan sai da aka fito sarari aka yi wazana kowa ija gari ka san wazana irin ladan da take da ita wato wazana saukakkiya ce kamar alqur'ani yadda alqur'ani yake saukakkiya ta wazana take saukakkiya to bambancin su alqur'ani malaika ne yake kawowa ita kuma wazana a mafarki aka aiko manzo Allah ita bambancin wazana kenan da alqur'ani alqur'ani mala'ika yake kawowa shi ko wazana wato manzo Allah yana farki domin da can ba a san yadda za a sallah gaba ɗaya ba ga shi ko jam'i wajibi ne domin duk mutumin da yake sallah shi ɗaya shi ɗaya shi ɗaya baya zuwa jam'i to na ake gane munafikin musulmi duk wanda ka ga yana sallah shi ɗaya kullum baya zuwa masallaci to munafiki ne a musulmi da wani sharri zai samu musulmi ba munna zai yi dama aka ce wato yana daga alamar musulunci kyakkyawa ga mutum halartar jama'a inda duk jama'a musulmi a ganshi a gurin jana'iza a ganshi wajen suna musulmi a ganshi tsaurin auren musulmi a ganshi masallaci a ganshi wajen karatu a ganshi to wannan ya cika kyakkyawan musulmi kenan amma kaga mutum yana shi kadai komai zai shi kadai domin an ce arhamatu ma aljama'ati man faraka aljama'ati faqad faraka rahmat jama'a suna tare da rahama wanda duk ya rabu da jama'a ya fada halaka ya bar ya bar rahama in manzo Allah ya ce al-ijtima'u quwwatun wal iftiraqu halqatun saboda haka jama'a mu lazanci jama'a inda duk jama'a musulmi suke a ga musulmi na nan a gurin abinda aka faɗa ya ƙaru wanda bai sani ba ya ƙaru wanda kuma ya sani ya ƙara imani akai Allah ya ƙarfafa mu zamanin nan manzo Allah ana so a tare a jam'in sallah amma ba a san yadda za a yi ba sai ya kira sabai ya ce musu yanzu ya za mu riƙe muna taruwa muna sallah sai sabai suka ce to ya rasulullahi ai kai za ka sanar da mu yace i tare da hakan dai na yi muku shawara mai ko da yafi mu rika yi yadda kowa zai san lokacin sallah yayi sai suka ce to mu yanda wani yace mu yanda zamu yi idan lokacin sallah yayi mu dauki wani karfe mu rika buga kwal kwal kwal yanda za kowa ya zo karfa sai ki yace to in mun yi haka mu koyi nasara kenan mu ko addinin mu da ban ki da nasara nasara shine in yana son jama'a su taru sai ya dauki karfe ya rika buga kwal kwal kwal duk wanda ake kira ya sani yanzu ya ganta a gurin to kiran nasara kenan maza Allah ya ce muku addinin mu yayi daban da irin nasu sai wani ya kara ayyuka ya ce to yanzu yadda za a yi mu hura wuta idan wakafin yayi ayi wata wuta mai tudu sai a sai a kunna ta kowa ya gani ya san wakafin sallah ya ga a taru sai maza Allah ya ce to in mun yi haka mu ko kai nasara kenan a yahudi kenan muku addinin mu daban yake da na yahuda ta ce ya rasulullah mun ce ka faɗi yadda za a yi baka faɗa mana ba ya ce to yanzu dai abin nan namu da ni da ku duka mu bar wa Allah lamarin Allah ya nuna mana yadda za mu yi sallah mu taru mu sallah Allah zai sanar da mu shikenan sai aka rabu akan haka an ce a ran nan da aka je aka kwanta da daddare kowane mutum wanda aka yi wannan taron da shi gagga aiki ya zo ya ga manzo Allah ga yadda na gani a cikin mafarki na shi ma manzo Allah kuma ya gani in wannan ya zo sai ce ya rasulullah jiya ka ji ka ji ka ji abin da na gani a cikin mafarki an karanta an ce mu faɗa in za mu sallah sai ce koma can sai ka koma can sai ga wani ma sai zo ya rasulullah ni ma jiya kaza kaza kaza sai ce duk bakin wasu sai da kowa ya zo ya faɗa manzo Allah ya ce ni ma haka ne shi ke nan an samu wazana idan haka kuka ji na ce na matsa akan cewa a iya wazana a daina ɓata ta in mutum ya ɓata wazana kamar ya ɓata alƙur'ani saboda abu ne wanda Allah ya shirya shi ya aiko da shi saboda haka a kula da kulawa da ita da Allahu akbar din nan a daina ta akbar a daina ta akbara a daina ta akbar din nan mutum ya je ya koya dai a gaya masa ashhadu an la ilaha illallah kuma a daina ta ash din nan kar a ga a ce ashhadu in ka duba rubuce ma dauri ne ba ja bane sai ka ce ashhadu kar kuma ka ce ashahadu to in ka ta ga ka saki wannan shin din baka daure shi ba ka ce ashhadu wato kamar ka tambaya ne ka ce yanzu kuma ba da gaskiya na so da Allah ɗaya ne kamar haka ka tambayi mutane to saboda haka a koya Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat kar mutum ya ce hayya ala salat a'a kar mutum ya faɗa haka ya tabbata hayya ala salat ne ana ana yin waƙafin ne dan magana ce daɗi to amma ba yin sa ake a ja kawai sai sala ba sala konewa kenan Allah kiyaye mu kuma hayya ala salat to shi kuma haka ake faɗa ba tala ba ba talla ba kuma a dai koya jama'a duk addini Allah bai yarda a yi shi da ka ba fasa alwala zikiri in kuntum la ta'lamun da Allah kuma ya ce bal tamisul ilma wal bisli ka san ko duk duniya ba gari mai wuya zuwa aka ce kamar sun a zamanin da manzo Allah ya faɗa haka din dan an ce a zamanin nan in sun bi hanya za a tafi akwai ruwan da ake bi in an je can nisan duniya a cikin ruwan an ce akwai wata hanya da ta rabu bi a cikin kogin da ake shiga daya ta bi haka ta yi hannun dama ɗaya ta yi hannun hagu to duk wanda bai sani ba in ya kuskure ya bi wacce ba ita ake bi ba har abada ba zai da ba ya ɓata kenan to amma duk da wannan wuyar manzo Allah yake da ka zauna da jahilci gara ka tafi wannan garin ka nemo yadda Allah yake da yadda manzo Allah yake da yadda addinin yake to bare kuma ga ka ga waɗanda za ka tambaya ka zauna da jahilci a jahilci babbar cuta ne ba abu mai daɗi kamar ka tashi yin abu ka san kan abinka amma abin da ya zama zato ake ko da ya zama mai kyau Allah bai yarda da shi ba yanzu dai ka tashi ka ce bari in fidda zakka alal misali dukiyarka kan 20 ne sai ka ɗebe misalin ka ga abin da ya kamata ka bayar akan 20 sule goma ne domin kowane kan biyar sule biyu da sisi ne to sai ka bada akan 20 din ka ce ai ina ga kan dai ubangiji kan kan da yake so a zakkan nan to akan 20 sai ka bada kan daya akan kana zato ne ba hakika ba to Allah bai karɓi zakkan ba amma in ka tambayo yadda ake aka ce kowane kan biyar ka fidda biyu da sisi to biyu da sisi nan da ka bayar su ne Allah iya da su amma in ka bada sule biyar a maimakon amma akan zato Allah baya so Allah ba da a bishi da zato sai da hakika so da haka kaga Allah ya sauko da alqur'anai ga sunan daga zamanin annabi Musa a Taura Injila Zabura Rufi Ibrahim da kuma alqur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kan mutane su zauna jahili Allah bai yarda da jahili ba ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kaga mutane sun haɗu zamanin da suka haɗu sai suka duba wani jahili suka yi masa sarauta to Allah ya karya suke ne duk zamanin da aka ce an shugabanta jahili shine babba to lamari ya lalace dan kullun daukar ku zai jefa a halaka kullun daukar ku zai jefa a halaka ha kuma in kaga an shugabanta mace a lamari to lamari ya lalace dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su rabanta da biyan bukata in dai mace ce shugaban su to da haka mata ba a sa su a wani hidimar shugabanci kaga na Aisha Allah ya kare yadda da ita bayan manzo Allah ya bar duniya da zamani ya kai inda ya kai ta taba shugabantar wani yaki amma da yake mace ce sai da aka ci yakin kuma ka duba daraja irin ta tafi da Allah zai annabi ya mace sai wa Aisha daraja ta kai ubanta dukkan duniya manzo Allah ya ce da Allah zai yarda ayi annabi wani namiji ba shi bane ciko ba da Abubakar zai wa annabi saboda karfin imanin annabi sayyidina Abubakar amma kaga yarsa ce wannan mata mai Allah ita ya fara ɗauka budurwa to amma da ike Allah bai yarda mace ta zama shugaba ba bayan halifai sun ƙari ta tafi ta shugabanci wani yaƙi da aka je sai aka fi sa yaƙi sai ta dawo da aka jama'a kun gani na tare da ike yayi mana makida ba mu sani ba ko kuma mun sani kaɗai ya gano sai ce wai mata da maza ma yau duk ɗaya suke yana bi yana gaya mana musulmi mu kuma na ta yarda wai mun yarda da matan da mazan ɗaya ne ina ba za su daidai ba ubangiji ya ce rabo ma an tashi duk zakar musu hazulin sayin ba su yarda da alkurani ba suka ce ka gani Allah ya ce ko wato rabban namiji guda ɗaya shine rabban mace guda biyu sai nasara yace ai da mace da namiji duk ɗaya ne gashi ko Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ko haka Allah yake maza su ne masu ƙarfi akan lamarin mata nasara da yake yana so ya karere mutane duk su lalace sai yace da matan da mazan duka ɗaya ne musulmi kuma da ka ɗaya suka ce eh eh kowa sai sa hannu ya yarda Allah ya kiyaye mu mace ba ta da komai sai hidimar mijinta abinda za a koya mata idan tana karama a koya mata addini idan akwai makaranta a sa ta je ta iya ta san girman Allah ta san sifofin Allah yadda yake wannan kuma ya shafi da yaro namiji da yaro mace ku kai su wajen malamai su koya musu su san Allah yadda yake kar mutum ya zama yana bauta wanda bai sani ba dan ubangiji ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni ku sanni kan ku bauta mu wanda bi ke bauta wanda bai sani ba aikin banza yake kana bauta Allah haka ce ya Allah yake da ka san shi ba a wannan ba Allah yake bauta ba haka kuma idan mutum ya je a gaya masa Allah za ka ga malaman za su gaya maka Allah ɗaya ne ce maka kuma shine ya halicci komai su ce baya bukatar komai su dinga maka lissafin abin da yake yawo gaba ga Allah da wanda ya kori ga Allah su gaya ma sifofinsa kamar ka buɗe ido ba ka gan shi sai ga yaro kankane ya san sifofin Allah ya tashi da wannan sanin sai su koya masa kuma sifofin manzo Allah cewa Allah ya aiko shi da alqur'ani Allah ya aiko shi ya bayyana ya kowa gaskiya kuma gashi iri kaza ne iri kaza ne sai ka ga yaro kankane kamar ya zauna tare da manzo Allah saboda sanin sa kaga san annabi sai shiga ransa san Allah kuma shiga ransa rayuwar duk da zai yana kallon waccan magana da aka ga masa tun yana kankanin nan manzo Allah ya ce inna ta'lima shay'in fi sigari kan naqashi biya da hadad hajar ka sanar da yaro kankane wani abu kamar ka keta dutse ka zana wani abu yanda dutsen nan zanansa ba zai bata ba ka abin da yaro ya sani saboda haka jama'a yaran mu mu kai su wajen da za a gaya musu Allah a gaya musu manzo Allah a gaya musu addinin nan namu na musulunci a gaya musu aqidar da in sun yi ta sun kafirta ka ga yanzu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai inda yace idan mutum yace ruwan nan karfa ce ce ruwan nan kaga karfa da tauraro ne mashhuri wanda aka san lokacin da ikama Allah yakan yi ruwa mai yawa a zamanin to shikenan zamanin nan sai kuma aka ce mutum ya ji an ce karfa ta kama yaga an ta ruwa an ta ruwa sai ce karfa tana zuba ruwa a wannan lokaci to an ce wannan ahalin tauhidi sun ce inda ya mutu a wannan zamanin bai istighfar ya tuba kafiri ne domin ya danganta wa tarfa sha'anin ilahiyya abin da yake na Allah ne ya dora kuma bayan Allah ya ce shi yi abin to kaga da tara ai sun koya mana aqidan nan ko akwai da yawa cikin mutanenmu wanda naji akwai wani wani wani hanya da ake bi sai a gaya musu a ce musu ruwa da ake dinnan ake shuka da sauran ruwan sama ba daga sama yake zuwa wai kuce kike tilbi akwai inda ake gaya musu haka sai a ce wai idan bazara ta yi zafi ta yi zafi sai teku ta dinga kumburi ta dinga kumburi wai sai tururin ta ya tashi ya sama ya sama to shi kenan kuma sai ruwa ya dawo ƙasa sai mu ga kamar daga saman ruwan yake har kuma sai su ƙara musu da bayani su ce ai saboda haka kun ga inda sahara take babu teku a wajen kun ga ba a musu ruwa da yawa sai ga da yake mutum bai san Allah ba tun farko yana yaro ne aka gama sai ya imani kuma duk ruwa ba Allah ne yake yi ba to kaga mutum ya mutu da wannan aqida ba a bayyana masa yace Allah na tuba ba ai ya shiga uku wato nasara ya masa yaudara kenan zamba cikin aminci bayan Allah ya faɗa alqur'ani yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura haka Allah yace ko muna saukar da ruwa daga sama mai tsarki gashi kuma manzo Allah ya ga mana cewa shi asalin ruwan nan malaika Mika'il shine aka wakilta masa ruwan ya san inda girgije yake shi zai sa malaiku su kora girgijen in sun kora shi a auna ruwan da za a kawo sannan kuma malaika su koro shi a ce akai gari kaza a zuba akai gari kaza a zuba to tunanin tekun ake zuwa auna jama'a a kiyaye da irin aqidar da nasara zai gaya mana Allah kiyaye mana musulunci abu ne wanda ake kiyaye shi da kyau ubangiji ya saukar mana da duk duniya ba abu mai darajar musulunci musulmi ɗaya darajar su tafi ta kafiri dubu za ka ga ubangiji yace idan kafiri dubu suka yi tahu da makamansu idan musulmi goma suka zo musu to in sun gudu daga gurin su to sun aikata kaba'ira dan musulmi musulmin nan wato guda goma sun fi darajar kafirin nan guda ɗaya idan yakin za a musulmi goma nan sai sun rinjaye kafirin nan tari idan kuma ku ishirin ne aka samu ko kafiri guda guda mai tan to kar ku guje musu ku tsaya ku ta fama Allah zai taimake ku saboda karfin musulunci saboda haka mu daina sha'awar komai mu gyara musulunci mu da kyau Allah ya gyara mana shi Allah kuma ya kiyaye mana shi albarka alqur'ani to me kace ولو أنهم تبروا الدهب أرض إليه لكان خيرا لهم Ubangiji ya ce idan kuka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walau da ka ce annabi su masu zuwan nan waɗanda suke kiransa ta kan katanga sabaru da za su haƙo su zauna a kofar gida hatta ta faruja ilaihim har manzo Allah ya gama abin da yake fito ya gansu ya ce wane shi ka zo ne la kana khairan lahum da ya zama alheri gare shi haka ake so yanzu in mutum ya je kofar gidan babba ko malami ne ko kuma wani babban mutum ne wanda yake mai daraja a idonka to kar kai masa salama in dai ba sauri kake ba sai ka zauna kawai a gurin kamar ma malami wannan ya kida ma a cikin ladabin malanta haka aka ajiye ladabin dukkan ɗalibi da malamin sa haka yake ba zai je mai salama ba in ya je kawai sai ya zauna dan bai san halin da malamin yake ciki a cikin gidan ba saboda haka sai ya zauna a nan idan ya zauna domin an ce wata rana wani almajiri da malamin su sun yi haka shi almajirin kullum ya zo to dama al'adarsa sai ya zauna sai malamin ya fito to dama malamin ya ce duk lokacin da kuka taru ko gaban fito ba to ku saurara ina fitowa ina sanar da lokacin da za ku yi ya ga almajiran to akwai ka san wani ba da hakuri wani kuma kin ji gare shi rannan wani da aka zo aka jima aka jima aka jima sai ga malamin bai fito ba sai ya ce kai malam lafiya ko bacci ne dauke shi bari leƙa masa magana to da ya leƙa sai malamin Allah ya jarabe shi da wata mata wacce take yana son ta mutuka ita kuma matar nan mai son ta wahal da malamin ci ashe duk lokacin da lokacin fitowar ya kusa sai ta ce to malami ba za ka fita ba sai ka goya ni to irin goyon da ake kuma irin na yara din nan sai ya sa kawo hanna gwiwoyinsa a ƙasa ya sa hannayensa kuma yana yi sai ta hau kan bayansa ina ta zazzaga da ita a cikin gida sai lokacin da ya gama zazzaga nan tukuna sai ta kuma ya kinkitsa sai ya alwala sai ya fito a zauna ta karatu ba wanda ya sani sai Allah sai shi shi kenan wannan da ya leƙa din nan leƙa nan da zai sai da sai haɗu da idan malam malam na sun koyi an hau kansa ana zagawa wal madri sai dawo da ya da sai ya zauna aka ce ka samu malam dai sai ce ai yana fitowa shi bai faɗi ga yanda aka yi ba sai da malam ya gama abin da yake yi alwala ya fito ya same su sai gaishe shi ya ce wane ne ya leƙa cikin gidan nan aka ce wane ne ya ce to wani abin da kai min din nan ka saba ƙa'idar abin da na ajiye muku saboda haka abin da ya same ni Allah ya samar maka da shi shi kenan bai gaya musu ga abin da ya same shi bai gaya musu kuma ga abin da yi ba sai a kama karatu ake karatu aka gama shi kenan wannan balarabe da ya tashi ya sa littafin sai hau kai rakumin su sai ya tafi shi ko a can garin su balarabe ne mai dukiya daga garke garke raƙuma Allah ya bashi ana ta kiwo amma saboda ya san darajar ilimi gyara addinin sa da duniyar sa da dairar sa kullum sai ya zo makaranta dan haka kaga kana ma'aikaci ko kana babban mai kuɗi ko kana wani mai sarauta Allah duk bai yafe maka neman ilimin addini ba in ka je ka gama aikin ka in aikin gwamnati ne sai ka tafi makaranta ka gyara addinin ka in dan kasuwa ne ka gama kasuwa ka je ka gyara addinin ka idan kuma ma sarki ne kai in ka gama ka je ka gyara addinin ka wannan hanya ci daban lahira kuma hanya ci daban wannan mutum yana ilimin nan domin ya gyara sha'anin dukiyarsa da kuma yanda zai samu ya gyara addinin sa malam da yawa kuma sai ya tafi akan hanya yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai ga wata balarabiya sai ta kullo ita ma da ta kullo balarabiyan nan sai ganta sai Allah ya sanya santa a cikin zuciyarsa sai kira ta kiran nan da ya mata sai ce yana son ta za su yi aure ta ce a ba za ka iya aure na ba ya ce ni din za ki ga haka ya ce ba ki da labari na ni ne wani ka na gari ka ba ta ce na san ka ma idan na san ka ba ma labari ba amma kika ce ba zan iya auren ki ba ce ba za ka iya ba to menene yasa ta ce ni ba ni da abinci tun da nake a gidanmu sai hanta ake bani ita ce abinci na kuma ba na yarda a so mu kasuwa ha to ya za a yi sai dai a yanka wata dabba a gidan in an yanka kawai su ci naman ni a bani hanta yace to wannan abu mai sauki in dai dan wannan zan aure ki malam ya je nemi auren ta wajen iyan aka sharadi ya amsa aka rubuta akan wannan alƙawari aka ba shi yarinya ya je ajiye ta sai a kama raƙumi sai a yanke sai a ɗauke mata hantar a soya ajiye tana ci tana ci in ta ƙare sai a kuma yanke wani raƙuma suka ƙare aka kuma kan shanu shanu suka ƙare awaki suka ƙare sai zama saura raƙumi ɗaya tak shi bai zo ya ce da malam ko bai ga almajiran koyo ba shi ko malam bai taɓa ga almajiran ga abin da wannan yinin ba ana nan dai ana ta karatu ran nan sai raƙumin nan guda ɗaya tal sai zo kuma malam da ya zo sai ɗaura raƙumin sai zo kwanta a gaban malam yana birgima yace malam na tuba laifin da ne ma kai mun gafara yace abin da na mallaka kaji kaji kaji ya ƙare saura wannan raƙumin ɗaya tak shine nake zuwa makaranta kaji kuma dalilin tun ran da kace mun dinnan abin da ya same ka Allah ya samu mu da shi kaji abin da ya same ni sannan malam yace to na yafi maka to sannan sai ji kuma baya ƙaunar yarinya sai dai suke ta jama'a saboda haka ubangiji yake koya mana ladabi abin da yake kana da na gaba in yi ma umarni ka bi umarni ka ga yanzu haka sarakuna da kake ganin su Allah ya nada su dinnan idan aka ce sarki ya kafa doka a gari wanda ya ki dokar sai ga sarkin ya wulakanta shi komai darajar mutum in dai kauce dokan mai sarauta to Allah ya ba sarkin iko kuma ya karya shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya tara sabansa gaba daya a cikin maka yace musu yace alaikum bisam'i wa ta'ati wa law ta'ammara abdan hashiya yace musu qurayshawa na san halinku akan girman kai dan ka san ba qurayshi duk duniya ganin kowa yake kamar dabba ko balarabe ne kai ba qurayshi yana da kai kamar kashi kake yace na san ku da girman kai yanzu sarautar garin nan ta maka da za ta bar hannun ƙuresha sai ku ce za a tada yaki ba za ku bi kowa a garin nan ba yace to amma wanda ya bada gaskiya da Allah na hore ku da abin da hukuma ta ce mutumin da yace ayi kaza a bar kaza in kuma ya kira taro ku je in yace ayi kaza kuma ku ko da an ɗauko bakin mutum an sarauta a muku to da haka mai kaucewa dokuwar sarakuna wannan mutum ya shiga haɗari Allah ya kiyaye mu su kuma sarakuna in suka yi umarni a saɓa Allah su kuma sun shiga haɗari sai sun shiga da Allah kuma su hori bayan Allah da abin da Allah ya ce a yi su hori bayan Allah da barin abin da Allah ya ce a bari bayan Allah kuma su bi umarnin su sarakunan su haka za a yi a gudu tare ne a tsira tare dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace dukkan wanda Allah ya ba kiwon wani abu bai kiyaye shi yadda Allah ya ce ba dan tashar kiyama sai ya tara abin kiwon da wanda ya kiwon ya musu tambaya dan manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko wal amiru ra'in ko was sayyidu ra'in ko warrajulu ra'in ya dinga lissafi ya dinga lissafi sai da manzo Allah ya lissafi dukkan wanda yake shugabantar wani yace sarki makiyayin talakawa ne a gari dole ya kiyaye su kar su saba wa Allah ya duba idan su tsur ya ga ba a bayyana kaba'ira a garin sa cewan garin nan ba a shan giya a sarari garin nan ba a yin zina a sarari garin nan ba a dara a sarari ba a yin tata a sarari ko menene ana kiyayewa yadda Allah ya ce ya kuma nada masu kula da wannan in an ga wanda ya tsaurin kai ya aikata a jiya hukunta shi kuma ya hore su da yawan ibada yace a rika gyara masallaci a rika zuwa masallaci a yawanta sadaka a yawanta kyauta jama'a a rike zumunci ya dinga horo irin wannan ku kuma wanda aka hora to ku ba abin da sarki yake wanda kuma ya ki magana sarkin to shi kuma Allah ya fi karfin sa zai tsora sarkin akan sai hukunta ba abin da za a yi ha kuma manzo Allah yace shugaba kuma da bawansa shi ma makiyayi ne Allah sai ya tambaye shi akan shugaban da kuma abin kiwon idan aka ji lara za a ga wanda yake da bawa da kuma abu wanda yake wa bautan Allah ya tsaye da su ya ce kai ya kai zamanka da shugabanka ya faɗa kai kuma shugaba ya karki shi in kana da dabba ma Allah ya tambaye ka ya kai kana ba ta abinci isasshe kana mata bauta irin wacce wato kana bautar da ita wacce ta dace da ita domin in ba da karfi kar ka dora maka kayan da yafi karfin sa kar kuma ka dora maka ka ci dukan sa kar kuma ka ki sauke masa huta kar kuma ka ki bashi ruwa kar ka ki bashi abinci dan ka dan ka dan ya zama dabbar ka dan ba kai ka dace shi ba Allah ne hore ma shi sannan Allah ya tambayi mata da miji su ma zaman da suka yi yace da mijin ya kai zama da ita haka Allah zai dinga manzo Allah zai ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati so da ka jama'a kowa ya kiyaye wanda yake karkashin sa ran ta alƙiyama za ka tsaya gaban Allah inda ba a yin jayayya dan nan ubangiji zai kira da kansa idan an taru duk duniyar na za a haɗu da mala'ikun sama da halittar ƙasa da ta ruwa da dabbobi da itatuwa da mutane da aljanu ran nan za a yi sahu sahu Allah ya fito da gadon sana al'arshe ya bayyana shi kuma sannan ubangiji ya tsaya bisa da gadon ba akan gadon ba gadon ba zai ɗau Allah ba idan ubangiji ya bayyana sai ubangiji ya ce to limanil mulkul yawma ubangiji ya ce limanil mulkul yawma sai ubangiji ya faɗa su uku duk taron kowa na ji Allah ba zai yarda wani ɗansa ba. Allah ce wane ne sarki yau, wane ne sarki yau duk taron malam ayi kamar abu. Wannan mutum ko mai unguwa kai masa ya ce ina ma Allah bai halicce shi ba. Mai unguwa dai wannan in ya ji san da sarki Allah ya ce limanin mulkul yau wallahi ko mai unguwa kai masa ka ce ina ma tun da uwar ka ma take ba ta cikin ka ba. annabi Sulaiman an ce idan ubangiji ya faɗa haka sai ji jikinsa yana rawa gumi ya rufe shi a taron ka duba ga annabi ne bai taɓa yin abin da za a ce dan me kai kaza ba ka duba sarki ne wanda Allah ya sarauta ma duk duniyar nan daga masharika har magariba yamin shimali duniya ba inda za ka saka tsinke ba cikin mulkin annabi Sulaiman ba kuma Allah ya bashi wannan Allah kuma ya bashi mulkin abin da yake cikin duniya ba faɗin duniyar kai ba da mutum da aljan da dabba da aljani ka duba tsaurin kai irin na aljan sai annabi Sulaiman ya ce ni tsafo ginnan ka duba teku ko da ta dubu ma da malaika aljani sai ya nutsa ya nutsa ya nutsa sai ya taɓo gindin teku ɗebo nuku da ya kutu da da murjan siyo kaya sai zo su bi annabi Sulaiman a kera kawai a kayan ado da su in kuma wani aljanu suka yi laifi sai ya ce to ku je ku sami wato kamar kamar teku din nan sai ya ce ku je ku yashi ruwanta ya za a yashi teku aljanu ma ne su je su shekara suna yakar ruwa tuni annabi Sulaiman ma manta da su su ku ba su da iko su bari ko da kirce ido malam sun dinga kenan sai sanda kuma Allah ya sa ya tuna ya ce a je a ga masu dena ko kuma ya sa su kawai su ta tonan ƙasa su ta tonan ƙasa in sun tona ya zurfi sannan ya ce a ciki sannan su dinga kenan sai randa ya je su dena ko kuma yace su ta gini sai sun kwaba su gini su gini su gini sai kamar mil ɗaya a sama sai ya ce a rushe in an rushe sai ya ce a sake gina aikin da zai sa su kenan in sun mallaki amma Allah yake ran tana da kiyama ba zai masa hisabi ba akan wannan haka Allah yake masa duk abin da Annabi Sulaiman ya aikata a mulkin sa Allah yake ba zai tambaye shi ba kun gani amma tsoro yake ji Allah yake haza ba'una kamnun ko kamnun wa sabbi da hisabi haka Allah yake masa wannan bayoyin mu ne muka maka ka bayar ko ka riki duk ɗaya ne Allah ya gaya maka haka to amma kaga a wannan taron tsoro yake ji mursali ne kuma bayan Annabi masu mursali ne cikin manya-manyan annaba ake an ce wata ran ya taɓa irin wannan tafiyar kaga da ya tafi kilisa sai tabba wato ruwa da ya tarar sai ce da da wani aljani ce ni tsanan ka ɗebo mana kayan dukiya da nitsa zai ɗebo irin daimar ɗin da ake faɗa da dinari zai ɗebo mana sai tabba wani gingime ma abu kamar dutse da ya tarar sai ɗauko shi sai fito da shi ya ajiye aljanin sai gashi a gaban annabi suleiman kinkirin kamar ɗaki amma ga ƙofa guda hudu gabar da yamma kudu da arewa sai annabi Sulaiman ya ce a buɗe kofar da aka buɗe sai ga wani mutum a zaune ya rike kayan ibada sai yana ta ibada yana ta ibada sai kan ci annabi Sulaiman sai annabi Sulaiman ya masa salama sai ansa yace kai ko wannan mutum wani irin mutum ne kai mutum ne ko aljani ko malaika yace ani mutum ne kamar ka yace na'am yace masa to wani hali ne shigar da kai wannan yace iya kai yace ina da jatu mata jama'a kun gani zan ƙara tusawa akan abu iyaye kenan wato ku ji labari dukkan darajar duniya da tilara tana samuwa ne ta hanyar mahaifa an ce maza Allah ya ce darajar mutum da albarkarsa tana nan a ƙarƙashin sawun mahaifansa in ya bi su suka ɗaga ƙafa sai ya ɗauka in ya saba musu suka danne ya rasa duniya ya rasa lahira Allah ya kiyaye mu sabu wato ba inda Allah ya da mutum ya karatun nan da kuke gani wallahi in mutum ya zo ya karatu ba da yadda iyayensa ba har suka mutu bai je ya nemi gafara sun yadda wato karatun da zai mara amfani ba a lahira dan manzo Allah abin da yake inda aka yadda ɗa ya bar iyayensa ya je wani guri don neman karatu sai karatun da zai gyara alwala da sallah ya kuma san wankan janaba na addini dai kawai amma ba tarin karatu a ce babban malami ne wannan ba idan shi ma ba gudu zaka ba sai ka nemi izini uban ya tsananta ma da aiki a garin ku ba yadda za a yi ka je ka samu